بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara hada fuskokinmu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin kitabun tauhid na babban malami Muhammad ibn Abdul Wahab idan ba manta ba mun shiga babi na sihiri to sai muke wacce sati muka fara yin wata yarar shimfiɗa kafin su kwana cikin babukan da malam zai kawo zai zo mana da su tunda babuka da za su biyo yanzu duk magana ne da suke da alaka da sihiri malam ya keɓe wannan babi saboda ya nuna mana cewa ba kawai idan mutum ya yi shirka ne zai zama ya fita musulunci ba sihiri ma ɗaya daga cikin abubuwa ne da suke warware musulunci to daga cikin matashiyar da muka yi wancan sati mun faɗi wasu abubuwa manya daga cikin mun yi magana akan shi kashi ta'arifin sihiri din wato abinda malamai ke cewa shi wani abu suna shi sihiri muka ce sihiri shine wato duk wani wani kulle-kulle da za a yi ko wani abu da za a karanta ko kuma wato wani abu da za a rubuta saboda wannan abin in an yi tasiri a jikin wanda ake cewa an sihiri din kuma muka ce wannan sihiri yana da hakikani yana da hakikani saboda Allah ta'ala na cewa سيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله Allah ta'ala ya tabbatar cewa ana iya raba tsakanin mace da mijinta ta hanyar sihiri ya tabbatar kuma cewa za a iya cutar da wani ta hanyar sihiri kaga abin da bai da hakikani kuwa ba zai yi a ce a zai yi irin wannan za a raba wasu ruwa sannan kuma za a sami wato cutarwa ba sannan muka yi magana kan cewa a dan mutum ya karanta wato wasu abubuwa na kamar incantations haka wasu surkulle na sihiri din wannan surkullen ba shine kadai yake sa mutum ya zama sihiri ba kuma ya zama sihirin ya auku saboda wannan kawai surkullen da ya karanta masu yin wannan aiki su ne shidanu shidanun aljanu da suke fakewa da wannan abin da ake karantawa don haka idan aka karanta su waɗannan shidanun aljanu su aka karanta ma amma mutum kawai saboda ya je ya koyi sihiri ba zai zama ya zama kawai don ya koyi faɗan wasu abubuwa kawai sai ya zama wannan manganin nasa kawai yake jawo ya sihiri ɗin in ya faɗi manganin shi kenan sai a ga wasu abubuwa sun faru in ya bai faɗa ba sai a ga wannan abubuwan ba su faru ba shi aljanu su ke masa wannan aikin ba wai wannan abin da ke kantawa su ɗin ba wannan kuma shine abin da wato duk wani mai hankali da kuma sauran wanda ya san shari'a ya tabbatar hatta su ma masu rubuce-rubuce kan wannan babin haka suka tabbatar kamar shi wannan albuni da sauransu sannan muka faɗa cewa a aljanu suka taimaki mai sihiri ne wajen su zartar mashi da sihiri ɗin idan maganan ba da labarin gaibi ne to kamar yadda mazala ya ba da labari mablawuhum da ilmi mafi ƙololuwan hanya da suke bi wajen su zan gaibu wanda in sun faɗa to za ka gashi kamar ya kashe ku ya faru shine idan sun je sama sun je taura sun je can gizagizai sun sato ji to wannan shine mablaghu min al-ilmi wannan shine babban abin da idan suka faɗa to za ka ga abin ya faru kamar yankan wuka duk wanda ba wannan ba wanda kuma wannan ba kawai shi yake faruwa ba duk wanda ba wannan ba to ana iya samun ƙarya a ciki in dai ba wai cewa sun je saman nan sun ji ba to ana iya samun ƙarya kuma shi zuwa saman nan saboda akwai tsaro yanzu ba kawai shi suke zuwa saman ba saboda haka za ka daga ganin cewa su a bokaye din aljanna sun gaya musu manganu wasu abubuwa suna ba sa faruwa in an yi dace ya faru to ɗaya ne daga cikin abubuwan da za mu zo mu faɗe shi yanzu na biyu shi ne ya zama sun ba da labarin abin da zai faru ko ya faru a baya ko zai faru nan gaba saboda wato abin da suke da shi na ma'alumat kamar da muka faɗa aljanu mutane ne da wato bayan Allah ya da Allah ta'ala ya musu son tattara bayanai inda suke rayuwa to suka yi kokari su tara bayanan wajen baki daya duk wani abin da kake tsammanin ma bai kamata kai kai abin banza ne a wajenka to su aljanu za su bi su tattara wannan bayanan kuma wasu suna gaya ma wasu su saboda haka in dai wani abu ne zai faru a wannan a wannan anguwan ko wannan garin ko wannan kasar to aljanu sun san da ita wanda suke rayuwa a wannan wajen suna ta tara bayanai saboda haka da zaran ka zo musu da wasu da wani abu ka ce yana damunka abinda kawai suke yi shine wannan bayanan da idan suna da shi sai su gaya maka kai sai ka tsammanin wannan abin da suka faɗa wato kamar wani wani sujjabar suka yi alhali kawai wayo suka yi daga ciki kuma wato shine daga cikin abin da aljanu ke yi shine wato suna wato ilqaul adawa suna sanya adawa tsakanin masoya tsakanin mutane wannan kuma wato ta hanyar yada karerai tsakanin mutane yada karerayin wani lokaci abin da bai da wani hakikani kamar yadda duk wani wanda yake kamar addu'a na rukuya ko wani abu zai san haka in an taba yi a gaban shi zai gaba yadda za a yi mutum ya yi rukuya sai ya gaya maka sai aljani ya ce maka aiwa ne ya masa to da za ku je ku bincika in aka yi bincike na kirkirki sai ga shi ƙarya a saboda shi aljani dama koyaushe abin da yake babban so shine wato ya da ƙarya da kuma wato rihimu tsakanin al'umma wannan shi wani abin da aljani zai gaya maka abin da ya faru a baya ko dai ya zama daga cikin abubuwan da ya samu ne na labarin gaibi da aka je aka jiyo a sama galibi ma ba shi ya je ba akwai wasu manyan su masu zuwa to su idan suka je su kuma suna gaya masu ƙara shi kuma ya zo ya gaya maka to wannan kuma shine mafi karanci din da kuma shine mablagu min al-ilmi idan ya faru to shi baya in kai ga maka to dabba zai faru kuma shi ya fi karancin faruwa ma a yanzu sannan kuma sai muka ce kuma suna da wato bayanai kwarai da gaske su aljanna ko kuma kawai ya kantara ma ƙarya ya faɗa maka amma kai za ka riga ganin kamar gaskiya yi idan ko zai gaya maka abin da zai faru ya faru ne a nan gaba zai faru ne a nan gaba a ce a je a duba a gani akwai sa'a ko babu sa'a ko abin da ya kama da wannan galiba abin da zai gaya maka kawai ƙarya ne wannan aksaruhu tahakkum kamar yadda malamai suka faɗa galibi kawai zai zo ga maka abin da ke ƙarya ne illa iyaka ne a su suna da wayo suna da dabara ba wai za su ga maka ƙaryan da wai nan da nan za ka iya fahimtar su ba shi sa a farko za su ga maka da isharori ne aga idan ga wanda yake zuwa yake yawan zuwa wajen irin waɗannan matsafan za ka ba suna ga maka gaskiya abin da zai faru bane nan gaba a suna ga maka abin da ake ake kira wato isharat ne isharori za su ga za su ga maka saboda haka da zaran ka zo idan idan fari ne sai ce maka to ai dama ya ce maka kaza idan baki ne sai ce maka dama ya ce maka kaza abinda dai batu da ke cewa bayan gida to su ma aka wannan wato su a janar suke wato za su faɗa ƙarya amma kuma ta hanyar isharori ba za su faɗa maka fillan fillan bayanai ba sai ta hanya biyu da suke wato faɗan abubuwa na na mustaqbal abubuwa na nan gaba su a jalurin wato sukan wato kwankwashi yanayin wato abin da ke gudana a cikin a zuciyar ɗan adam da kuma yanayin magudanar jininsa tunda in suka bujirar mishi da wasu abubuwa na wasu wasu idan ya karba za su iya ganewa ta fuskar yanayin zuciyarsa bugun zuciyarsa da kuma wato yawon wato gudanar jininsa so suna gane ba wannan wanda kuma ya fi zama hatsabibi a cikinsu zai iya wato idan shi wannan mutumi ba mutum ne mai yawan wato koma zuwa ga Allah ba ko Allah ta'ala ya jarabce shi to aljanna zai iya da kutsawa ta magudanar jininsa ya je ya samu wannan labarai din sannan kuma lokaci suna iya faɗa maka abu cewa zai faru gobe kaza zai abu kaza karfe kaza zai faru ba wai da wani hujja bane illa iyaka dai za su tabbatar abin ya faru za su tabbatar abin ya faru idan wani hatsari suka ce maka kakkai tafiya lokaci kaza idan kai za a yi hatsari to idan kai wasa kai tafiya shikenan sai su je su haddasa hatsarin sai su sa mutum ya yi gamo ko wani abu kai kuma sai ka tsammanin kamar wai wani gaskiya ya faɗa maka alhali ba gaskiya ba gaskiya ya gaya maka ba waɗannan ɗaya daga cikin hanyoyi da suke faɗan abubuwan da zai faru nan gaba kenan sai kuma yadda suke bi wajen wajen su sanya wato al'ibrar su kawo cutarwa ko kuma su kawo wato rigingimu tsakanin mutane su yadda suke yi shine wato su tasalluti a ma 'yan adam din idan wanda aka ce a mushi sihiri ne a raba shi da matashi shi kenan sai ya zama tsakanin shi da matashi babu wani biyan bukata idan zai kwanta da ita ne to ba zai taɓa jin daɗinta ba ba zai taɓa jin daɗin ba itin ba ba shi daɗin shi ba kwata-kwata ba za su biya wa juna bukata ba yin kuma wani abu zai tabbatar shi yana ganin ta wani ta wani gani gani na na wato muni kwarai da gaske ita ma kuma idan yana zuwa yana mata magana zai za ta rinka yana mata wasu abubuwa na daban so za kuma su rinka jijjefa ma juna mugun wato hal wato ɗayan a za ɗaya za a ci za a wurga mashi wata mugun halin matan matan a wurga mata mugun halin mijin saboda haka a yi ta sai sake a zuciya sai ga rigima nan da nan rigima nan da nan ya kaure alhali shaidanu su suke yin wannan aikin inda za a koma ga Allah kuma a ci a koma ga Allah a bar Allah ya hukunci to za a ga kuma wannan abin ya kaure insha Allah ta'ala idan kuma suna so ne wato kamar wani sihiri aka mashi don kare zo mata shi ko wani abu to magudanar jini za su je su tare a wajen sau suka tare a wajen shi kenan sai ya zama bai iya zuwa matan ko wani abu makamacin wannan in kuma adawa ne ko wani abu kamar wacce ake sa mata kamar wari jaka ko wani abu irin wannan su ne suke zuwa su yi wasu abubuwan su wanda baka gani amma dai wannan ba wai wani abu ne da kai wannan mutum ya je ya karanta a wani wuri ba ko ya je ya bunne a wani waje ko wannan abin shi karan kansa zai wannan aikin ba zai a sai ajami sun taimaka dole saboda haka su shi shi sihirin ba wai wani abu ne da in ka ji ka karanta wai kawai yau mutum ya je karanta wani littafin sihiri kamar da ake gani a tatsuniyoyi kawai shi kenan gobe ya zama sihiri ya zama mai sihiri ba a'a wadannan ajami su suke yin wannan aikace aikace ba aikin su ne baki daya kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra su ajanu su suke koya mutane sihiri kuma su suke yin aikata wanzar da wannan sihiri din yau insha Allah ta'ala abin inda zamu zamu yi magana shine wato shi wato idan akwai magana da suke faɗa cewa mai sihiri yana iya sa wani mutum ya rikide misali dan adam ya rikide ya zama tsuntsu ko ya rikide ya zama wata halittar baki daya wanda za ka ga wato ana yawan faɗan shi tsakanin wato masu sihiri da suna cewa ai wani tun da ya fushi da shi ya bai da shi ya zama tsuntsu ko wani abu makamancin haka ko ai shine kaza shine kaza shine kaza kuma idan kana ana jin walsifan su da suke yi zaka ga suna faɗan suna yayata wannan bangano din su na magana su masu sihiri din wanda suna faɗan cewa wannan abu zai zai faru to wataƙila za ka ga wasu daga cikin su ma wanda suka san wanda suke karatun addini wanda suke wato wa'azi ko karantarwa su ma su ce wannan kila zai iya faruwa saboda ba su da wani mutum ya ga cewa shi bai da wani ilimi da zai kore kaga ba zai iya korewa ba to amma Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen ya shi yayi wani gyara a wannan magana yake cewa wannan abu ba zai iya yiwa ba babu yanda za a yi wannan abin yayi kawai su canja mutum ya zama halitta mutum ya juya ya zama ya zama tsuntsu ba zai yi ba wannan abin ba zai yi ba kwata kwata saboda Allah ta'ala na cewa fa idza shibaluhum wa isyihum yukhayyalu ilayhim min yukhayyalu ilayhim min sihrihim annaha tas'a Allah ta'ala ke bada labarin wato annabi Musa yake cewa fa idza shibaluhum wa isyihum sai ga wato a wato wannan din su igiyoyin su da suka rike da kuma wato sandunan su yukhayyalu ilayhim min sihrihim yana wato yima wato annabi Musa a ido gani na gani ido yana suranta mishi a gani na ido annaha tas'a kamar ga ta zama cijiya ta tafiya to kaga anan Allah ta'ala sai ya faɗi cewa yuhayyalu ilayhi wato ya dinga wato nuna masa ido ba wai a hakikani ba yuhayyalu an ce at-takhayyul shine wani abin da zai maka dodorudu eh kaga hakikani wannan wannan wato maci wannan sandan da ta koma macijiya ba rikidewa ta zama macijiyan ba takhayyuli akai wato abin ne suka rike sirrin wato su dabar ma idan jama'a ne amma hakikani shi sa ubangiji shi kuma da ya tashi nuna musu iyakansu sai sanya ta hadiya abubuwan duka saboda ya nuna musu shi shi nashi nashi ne na na kun fayyuku su kuma nasu nasu ne na duburudu na na tahyil kawai Allah ta'ala yake cewa fa idza hibaluhum wa isihum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a fa riwayan tukhayyalu tukhayyal tukhayyalu ilayhi da da tawu fa yukhayyalu yukhayyalu shine wato kamar annabi Musa ne shi ma yana cikin waɗanda a idan su aka musu wannan rufa idan ya rika ganin kamar gashi a zahiri wannan wannan wannan sandinan da kuma wannan wato iyoyi suna suna tafiya to kaga anan a Qur'ani abin da ya nuna maka ya nuna mana shine wato su sun sirce idan mutane amma hakikani ba wai abin ya faru bane shine malam ke cewa to idan kaga malamai ke cewa in kaga suna cewa wai sun mai da wani ya zama ya zama wani wata dabba ko ya zama wani wani wato tsuntsu to ya za a yi shi Allah ta'ala ya halitta shi ya ci abinci ne da fafe kawai sai kuma kuma yana cin wani hatsi hatsi kuma sai ya zama kawai hatsi gwangwani zai ishe shi gwangwani zai ishe shi ne ko hatsin ba babu yadda za a yi a ce wani abu zai faru sai mutum ya juya da da tsarin halittar baki da to wa tsarin halitta kuma Allah ta'ala ne wannan tsarin halitta alalahul khalqu wal amr tsarin halitta yana wannan Allah ta'ala ne Allah ta'ala shi kadai ke yin wannan saboda haka wani azini kawai ya ce ko bari in rikide a'a sai dai in ya ji ya koya mutumin shi kuma ya zo ya nuna kamar shi shine mutumin ya zo kuma tsuntsu amma dai hakikanin mutumin nan ba shine ba ko kuma wata kila a ce ko ya hau jikinsa ko wani abu sai ya zama ke wata kila Allah ya bashi dama amma dai ba wai dai mu shi wannan mutumin a ce ya koma tsuntsu ba wannan ba zai yi ba saboda idan ka ce ya koma tsuntsu wato kamar kaga suna yin wasu tasarrufi a halitta kenan suna yin tasarrufi a halitta abubuwan da yake aiki ne na ubangiji Allah ta'ala shi ke da wato kashewa da rayarwa shi ke kuma wato kisfe mutane shi ke rikita halittar mutane su koma wani ya koma dan adam ne ya koma barai ko ya koma alhazir duk ubangiji yi wannan in aljanu ko za su iya yi ma dan adam wannan aikin alhali mun san cewa su aljanu dama can su suna yi ma dan adam hasada to ai da sun ƙara da adam baki da inda za su yi haka to kayan ko ba su yi haka ba wanda ke nuna maka cewa magana a cewa wai wani wanda dan adam ya koma tsuntsu bai taso ba to in ya koma tsuntsu mai zai ci ba abin da zai ci ba ba zai yi a sai an samu wannan abu wannan abubuwan ba saboda haka wannan a kinu malamai suka ce wannan ba zai yi ba rudo ne suke yi ko da sun ce alamun tsuntsu wannan azarin ne kake gani ba wai ba hakika na mutanen ba inda za a bi kekere ita a bincike za a ga inda suka ji suka aje wannan mutumin amma asalin wannan mutumin yana nan ko dai sun kashe shi ko wani abu ne ya kama da wannan amma babu yadda za a yi ya zama da shi a wato ya kuma tsuntsu kuma alhali na dan adam malamai suka ce kuma wannan shine wato kaman jinsin abin da muke muke gani wani lokaci kawai muna ga wannan mutum sai ya ce bari ya bari ya kawo da sabon abinci ai ba wai abincin ne kawai a lokacin zai zai zai rike ya kuma ya zama da fafan abinci ba zai je turo na aljini ne ke sata wasu abincin eh wannan shine abin da ke da yawa waɗanda suka bibici a ɗan ƙasa wajen ƙarni na shida bakwai na takwas malamai sun sha wahala da irin waɗannan mutane to wannan kuma ya ƙara tattona a cikin su ƙwarai da gaske ga wanda yake duba littattafan shakul sa'i ta biya da wasu daga cikin wanda suka wallafa littafi a wannan zamani za su ga wato yadda malamai suka rika tona mu ire iren wannan mutane asiri ban tun kafin wani lokacin mata lokacin hallaji akwai alhallaj wannan ba katafaren basukun wanda wanda shi ma ɗaya daga cikin wanda yake ya koyo jaji ya koyo aikin sihirin nan ne da sunan waltaka sai in suka zauna sai ce da kuke bukata sai abinci to shi kenan sai je ka muku abinci kawai sai ya sai ko ga abinci gashi a gaban su wani lokaci ko dai an taba an kama shi wani lokaci ko dai sun yi sun yi wato wato yarjejeniya da wani an kuma samu kuma aljanna suna mishi wannan aikin tunda dama ya je can garin indiya ya je ya koyo ya je ya koyo sihiri ko ko a kana da wanda mutum sai ya ga ya ce bari ya je ya dauko je ka kawo min wato ganyayyaki kawai da ya sa a juya to su sai ya zama kuɗi shi yana da wato na'ura da za ta zama ta yi dagin najeriya ne ba yi da shi babu yadda za a iya kawai a ga na'ura kawai gashi an yi stamfi da komi ba zai yi ba sau da aka wani ne kawai ya je sa ta wuce wannan kuɗin amma ba wai shi da kawai ya rikide ya rikide wannan ganyen ba ya zama ya mai da shi wannan kuɗi wannan kuɗi wannan ba zai yi ba wannan kawai wani wato dodorudu da aljamin ke yi saboda su wannan su rikita mutane akwai abinda ya shekku sami ya ambata gami da irin ire-iren waɗannan abubuwa cikin majmu'ul fatawa shafi na 35 a abubuwan mujallar 35 shafi na 108 yake cewa alhallat wannan mutumi dai katafaren basufi ne kuma fadararren mutumi an kashe saboda zandaka tsabar wato bala'i da kuma nuna kafirci a bayyana da yake yi to shi ne sai wata ne sai yake cewa me kuke so ya ce mutanensa me kuke so ku sha sai ce suna su sha alawa kawai shi kenan sai kawai ya suka gaga alawa a gabansu to daga baya bayan sun yi bincike sai suka ga ashe wannan alawa an je ne an sato a wani shago a can garin yaman kaga fa shi bai da wani wata duniya nan da nan har gashi ya je garin yaman ya ja sato musu ya ja sato musu abunsu da ya je sato musu abunsu shikenan kawai sai ya ba su to kuma yana irin wanda ya shafa ba wani lokaci kan an kama din kuma sai a je sai ka ga an dace abinci ko wani abu an je an maida mai shi din sai ga yayi ta godiya a wannan lokaci an ta an ta gane haka sai kanka sai zamanin kaga wani yana zuwa kawai ya sa wani ganye a cikin aljihu ya koma ya zama wani sabon minti na kuɗi na Najeriya kuma gashi kana gani kuɗi kai tsammanin wai wai kawai a wai da wani su dabar a zuwa yayi wani aljani ya je sato mishi ya je can inda zaka je ka bincika sosai ka je ka wasu daga cikin bankuna ko kuma a je a duba asalin central bank of Nigeria ko abu irin wannan ko ba satan kuɗi suna sawa irin a a suka wannan ko wani abu da ba ai wani lokaci sukan ga gibi in katin bisu suka suna ganin gibi suna ganin gibi kwarai da gaske wata ma shekwaran baba ta ce wani dabba ne ya cinye mata kuɗin ba so ba suna ganin gibi a jarin a jarin suna zuwa suna suna suna ta'amuli da kuma suna satowa ai shi yasa za ku Abu Hurairah da Allah da manzo Allah ya bashi ajiya ai irin wannan da ya kama ya ga wato ga shedani dan yana zuwa yana diba mashi abubuwa kuma lalle duk abubuwan da abin da kake yawan ajewa baka bismillah to wata rana kana nan kana nan kuwa kai ma zaka yi mu'ayashin wannan abu zaka zo ka neme shi ka rasa ka riga tsammanin wani ya dauka maka alhali shi dan suka dauka maka wannan abubuwa musamman idan suka sa abu ka faɗa tsakaninka da mai ɗakin ko abin da ka bada wannan saboda a kula kwarai da gaske ba komai idan aka gani za a ce wasu ne suka wato na gida suka dauka wataƙila mutanen boye ne suka yi aiki ba sani ba Allah ta'ala ya kyauta to sai abinda zai za mu yi magana na gaba shine wato hadisi da na cewa an yi mazala sihiri akwai wanda suka kawo tarnaki da turjiya akan cewa su musu mayar da bakar dama mazala sihiri ba har a wannan zamani akwai wanda suke wato suka wannan hadisi duk da wannan hadisi ya tabbata ba taba samun wani malamin hadisi da cewa wannan hadisi shi bai tabbata ba a wajensa ila iyaka dai akan samu wani ya ce wasu daga cikin malamai wani ya yi irin wata fasara tawili tawili da ba karɓaɓɓe ba ba ta can tawili da ba za a karɓa ba maganar hadisi da ya tabbata cewa an yi manzala sihiri hadisi ne da ya zo a cikin kusan as-siha na gaba gaba shi sayyid bukhari da muslim da sauran littattafai da suka shaɗa inganci da sun fitar da wannan hadisi haka sunan sunan abi dauda sunan sunan nasa'i sunan ibnu majah al-jami' tirmidhi duka sun fitar da wannan hadisai duka a cikin masalif musanna imam ahmad da sauransu duka suna fitar da shi ta hanyar sham ibnu urwa ibnu zubair ibnu al-awwam daga babansa urwa ibnu zubair daga kuma aisha radiyallahu anha aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suhira ayi wa manzo Allah sihiri hatta kana yara annahu ya'ti an-nisa wa la ya'tihinna har wani har yakan ji cewa yana zaton cewa zai iya zuwa ya kwanta da iyalinsa kuma sai kuma ya kasa wannan wannan wannan namazan Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj kenan wato hadisi ne mai yawa zan da yanke mana ne saboda irin lokaci da muke sama tafi akai wannan wannan hadisi wanda wanda suka ruwaito dalibai Hisham ibn Urwa da suka ruwaito daga wajensa sun kai wurin mutane 14 ma baina madaniyin wa makkiyin wa kufiyin wa masari tsakanin ma daga cikin daliban shi da suke Madina da daliban shi da suke Kufa da daliban shi da suke Makka da daliban shi da suke Basra kamar yadda wato al-Allamah al-Yamani al-Muhaddith Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i ya ya haƙaƙi haka yi bayani shi filla filla a cikin wani littafi da ya rubuta haka yi raddi akan wani wanda ya soki wannan hadisi mutane wurin goma sha hudu suka ruwaito daga Hisham ibn Urwa Hisham ibn Urwa kuma yake ruwaito daga babansa babansa kuma yake ruwaito daga Aisha Aisha akwai wanda ya fita sanin maza Allah saboda kai take faɗa cewa ai maza Allah sihirin nan to yanzu ai kuma wani zai kuma ce ba maza Allah sihiri ba kaga wannan kwata kwata ba magana ce ta ta ilimi ba kuma Allah ta'ala ya riga ya faɗa a cikin wato manzo ya riga ya faɗa a cikin hadisin cewa Allah ta'ala ya warkar da shi kaga a nan da abin da zaka fahimta tun farko anan ba ana magana ya taba hankalinsa bane ya ya koma yana ganin wannan abin ba gora bane kaza ne ba haka abin ya faru da shi ba sannan kuma bai koma wajen tamyizi tsakanin Aisha da wata da wani Aisha ba Aisha in ya ganta ya san Aisha ce in ya ga Abubakar ya san Abubakar ne in ya ga Umar ya san Umar ne bai kuma taba shi wajen ibadarsa ba ba a taba ce maka wai yaƙin sallar dare ba har yana jin cewa ba wai na yi sallah ko bai sallah ba a taba ba bai taba bai taba sha'awar nan babu ba kuma ba a taba ce maka wato wajen mu'amalar shi na waje ya taba shi ba abinda kai aka yi magana shine mu'amalar shi na cikin gida mu'amalar shi na cikin gida shi ma tabawa tabawa ne mai sauki kawai wani abubuwa ne na tsakanin shi da iyali yake gani yau yau so nawa ne ma wani lokaci babu sihirin babu komai mutum ya ja sha zaki yayi waye ya ka zuwa mu iyalin to balle kawai shi sai a ce dan dai kawai yayi yayi mushi wannan wasu ƴan kwanaki kuma daga baya Allah ta'ala saboda ya nuna ikon sa dama wannan kuma haka Allah ta'ala ke nuna ikon sa Allah yana sai nuna iko sai ya bari sai an dan taba waliyan sa ko an gama tara karfin karfi akan mu taba su shi wasu yanzu sai dirka ke wannan makircin da aka yi haka ubangiji ke yi ya sha yin wannan kuma har yanzu ma muna gani yana yin wannan abubuwa saboda haka daga baya Allah ta'ala sai ya sai sai ya warkar da shi inda ba za ka cewa a tari malakani musu mala'iku guda biyu sun zo mun fajalat ahaduhuma inda ra'si daya daga ciki sai ya tsaya a wajen kaina wal akharu inda rijlayya daya kuma a wajen kafana fa qala ma waj'u rajul me ke damu sai dayan yace me ke damu wannan mutumi ne qala madhubu sai yake cewa an mai an mai sihiri ne qala man dhabahu wa ya mishi sihiri qala labid ibn al-a'sam wa labid ibn al-a'sam wannan bai yahuda fi mushaqqin wa mushaqa yayi ne a matajin kansa da kuma gashin da yake wato rikewa wato yake wato yake mannewa a wannan matashin kan nasa kaga wannan yana ƙara nuna maka cewa shi sihiri idan za a yi ana buƙatar wasu abubuwa na jikin mutum takalminsa sau cikinsa wato singiletinsa ko wani abu irin wannan saboda idan aka sa maka shi wannan shi zai taimaka wajen su kuma tun da su shedanin suna da alaƙa ne da wato sansanin warin wannan mutumi za su nan za su gane shi yadda ka sani idan ana neman wani aka sa maka dai shi ma zai gani so ya gaba wani abu ne na wani dododo da ba da zarar an sa an yi wani ai za su gane tunda suna Allah ta'ala ya ba su karfi na na jin wari saboda haka wadannan sai manzo Allah yake cewa fi jufi tala'at zakarin fi bi'izan wa a wani mutuntaran wato wato wato ki juf shine wannan wannan abu na dabino za ga shi kamar riga kamar ya dan mishi wani dan kalma wanda wanda yake dan kalma sa haka ba san me sunan shi da Hausa ba an ce da yana da suna to shi wannan abin shi to a shi da aka hada sai aka aka yi manzo Allah wannan sihiri din aka sa a wata rijiya na barwai kaga nan manzo Allah ya tabbata cewa wato an masa kuma amma Allah ta'ala ya ya kawo mishi magani wannan kuma ba wai ba wai Aisha kai ta rubuta wannan hadisin ba balle a ce wai ko ita take ita ce ita ce kai ta rubuta akwai wanda ya rubuta wannan hadisin kwatankwacin abin da Aisha ta rubuta shine Zaid ibn al-Arqam sahabin manzo Allah ne shi ma imam ahmad ya fitar da hadisi an-nasa'i ya fitar da shi a cikin sunan dinsa ibnu abi shayba ya fitar da shi a cikin al-musannaf at-tabarani ya fitar da shi a cikin al-kabir ta hanyar al-a'mash sulaiman ibn mihran al-a'mash daga yazid ibn hayyan at-tamimi al-kufi daga zaid ibn al-arqam shi ma yace ayi manzal sayyidi shi ma kuma wannan ba ba wai mutum ɗaya ne ya rawaito daga zaid daga daga wato shi aka samu ya rawaito daga daga zaid ibn al-arqam ba banda shi akwai ibn sa'ad ya fitar ta hanyar sufyan al-thawri al-fasawi ya fitar da shi ta hanyar shayban ibn abdurrahman al-tabarani ya fitar da shi ta hanyar jarir ibn abdurrahman al-dhabbi duka su uku daga tumama ibn uqba daga zaid ibn al-arqam ya tabbata cewa zaid ibn al-arqam ya fitar wannan magana so da kaga a sahabbai guda biyu duka sun tabbatar cewa ayi wa Allah wannan abu zaka wani ya zace shi wannan bai faru ba to shi waye shi shi sahabbai ne ba sahabi bane ko dai dan zamani ne ko dan bayan zamanin sahabbai ne aka fara haka waɗanda suke yin raddin wannan hadisin cewa kwata-kwata su bisa da hadisi wato an suke akan game da wannan hadisin suke ganin kamar ba a yi wa matsalar sihiri ba ko kuma suke mushi tawili iri-iri ne akwai wanda su ba hadisin ne su ma yadda da shi ba suna cewa su ya sha hankalin su karfata su yan akalali ne kenan su komi da ba sai sun gwada shi da mudun hankali haka suke cewa kaga hankalin su mai iyaka ya ba zama ya je yawo ya shiga daji kaga to mene tsamo shi da bakwai da nasi ba sai kuma waɗanda suke ganin suna ma abin tawili zai da hadisi amma suna ma abin tawili farkon waɗanda aka fara samu sun fara yi ma wannan hadisi karan tsaye a cikin malamai wannan malamai zan fara magana kafin yan taratsi daga baya akwai abu muhammad ibn hazm zahiri ibn hazm zahiri babban malamin zahiriyan nan shi ma yana daga cikin wanda yake ganin kamar hadisin shi yana dan da da shi wanda ba shi kuma da ba wannan ba ba wannan shine guda ɗaya da ake da shi matsala ake da shi yake da matsala game da sunna ba kusa abubuwa da dama ibn hazm zahiri ya saba saboda wannan ya daga cikin al-mukhalafat dinsa banda shi kuma akwai abu abu nu'aym abdul malik ibn muhammad al-islamani wani wani mashafi'i shi ma ya ya da shi wannan hadisin ko kuma ya mishi tawili a wannan zamani su kuma an samu kuma masu cewa masu sai da hadisin ba kwata kwata musamman malaman masar kai mahmud shaltut shi ma yana ganin shi wannan hadisin bai yadda da hadisin ba muhammad mustafa marhazi shi ma yana cewa shi hadisan shi ya sha kansa akwai ahmad abin shi wani dan boko ne a dama shi akwai wasu wasu abubuwa wasu koyarwa na addinin musulunci da cikwalan su yace shi kwata sai bai da su ba to wani yana daga ci ahmad abin yana da littafi da rubuta fajrul islam duhal islam da kuma guda uku fajrul islam duhal islam sai kuma zuhrul islam wannan abu wannan littafi guda uku da ya rubuta duka ya rubuta ne saboda da a ciki akwai matsaloli kwarai da gaske a ciki dama kuma turawa ne suka dauki wato suka rinka karfafa shi yana yin rubuce rubuce akan wannan akwai kuma Muhammad Rashid Rida Muhammad Rashid Rida yana da wasu hasanat da yawa to amma dai yana ma yana da wasu abubuwa shi ma da yake sabawa yake sabawa wato koyarwa addinin musulunci akai kamar dawo annabi Isa kamar kuma shi sihiri din game da sihirin da aka yi manzo Allah ko abin da ya kama da wannan su suna cewa su su da wannan ba banda waɗannan kuma akwai aljassas alhanabi wani ba hanabi to shi ba wai yana shi aljassas ba shi ba wai inkarin hadisi yake ba shi yana ta yana tawilin ba hadisin ne shi cewa yake bai ci habici manzo Allah ba wannan tafsiri shi abin da yake faɗa kenan a ce ahkamul qur'an yake cewa cewa da aka yi innahu takhayyalu li an aqula shay'an wa af'aluhu wa lam aqulhu wa lam af'aluhu sai yake cewa wa ja'izu an takuna al-mar'atu al-yahudiyya bi jahliha za ta iya yi wa ita wannan macen da wannan yarinyar da ake cewa ba yahudiya da suke shiga da suke shiga gidan manzon Allah saboda jahilcin ta fa'ala zalika ta dauki wannan wannan matashin kan wannan matashin kan ta dauka saboda jahilcin ta wannan min habi anna zalika ya'malu fil ajsadi saboda tsammani take yawa wannan zai zai ci manzon Allah wa an fara jahala sai manzon Allah daga baya sai ni jahilcin ta fi martakabat wa dhanat akan abin da take tsammani bi yakuna zalika min dalail nubuwwatihi la anna zalika barahu saboda wai wannan ya zama asalin abin da ke nuna hakikanin annabta manzon Allah gaskiya annabta manzon Allah ba wai saboda kawai wai wai shi sirri ya ya kawo manzon Allah ne ba wa khalaqa alaihi amru ko wannan bai wata ba bai cikurkuda mishi lamarin sa ba shi wani yana ganin aljisas da alama kamar yana ganin wai kamar in aka faɗa haka to ai zai zama ya taɓa annabtan manzo Allah amma kamar yadda muka faɗa wannan wani abu ne cikin gida ya taɓa shi kawai bai taɓa shi gami da wahayin shi ba bai taɓa shi gami da abubuwan da yake ne da kullum abu da ba bai kuma taɓa shi wurin in ya ga wani ya gane cewa wani bane bai taɓa shi ba a wannan wani abu ne kawai na ɗaiɗaikun matsaloli da dama yakan faru zai zo mata yarsa sai kuma sai ya ji kuma daga baya sama rashin kasashi wannan abubuwan kuma wani abu ne mai sauki da ba kan wannan ba ka cewa za ka kora hadisi ka ce kai baka yadda ba wai saboda wannan zai taba zai taba wato janabi na na annabtansa wannan babban hujjar su dama shine wato abin da suke cewa Allah ta'ala na cewa idh yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan masura wai idan muka ce mun tabbatar masa da sihiri to ai yanzu kaga dama mun tabbatar da abin da su kafiran maka ke cewa in tattabi'una illa rajulan masdura wai ba wanda kuke bi face wanda aka musu hidi to kaga ya kamata ashe muna mun wanda ake musu hidi kenan to kaga wannan ba ba ai ba sana ne ba tunda su suna cewa ne in tattabi'una illa rajulan masdura abin kaman wato sihirin da ake masa ka aljami ke masa wannan wahayi shi kuma da wahayi tun daga tun tun kan aje ko ina mun faɗa cewa da bai taba wahayinsa ba bal bai taba hankalinsa ba tamyizi da kirarrabewa tsakanin zare da abawa bai taba shi ba wani abu ne tsakanin shi da iyalinsa kawai ya taba shi so kaga wannan ayar kasa sai bai shafi bar shafi akan abin da ake ake magana ba bai shafa bai taba wato aljanabul muhammadi da ake da ake magana ba sannan tabbatar da cewa cewa wannan sihirin ya taba ma'aiki ya taba ma'aiki wajen mu'amalar shi da iyalinsa idan tabbatar da wannan yana daga cikin jinsin tabbatar mushi da cewa da ya yahuda an taba shi an an mashi rutsi ne saboda ai cutarwa cutarwa sunanta in ka ce wai da zaran kwata-kwata kai baka yadda a taɓa manzan Allah ba a taɓa manzan Allah ba to ai manzan Allah shi ba ɗan adam ne yana jin yunwa zai iya mutuwa kuma kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana zai iya rashin lafiya za a iya kuma taɓa shi a jikinsa kuma ga shi yau a zahiri ya tabbata tun da aka je da aka je yakin Uhud an gashi an taɓa shi a jikin nasa sannan kuma za a iya taɓa shi a wato in aka taɓa shi a jikin shi to amma kuma Allah ta'ala kar kuma ta ya ce wallahu ya'simuka minan nas Allah ta'ala zai kange ka daga mutane wato zai kange ka zai kange zai kare wato sabanka sannan kuma kai ma zai kare ka saboda haka duk yayin da aka saba manzo Allah kar kai tsammanin wai Allah ta'ala ya kwanta wannan alƙawarin ne bai kwance ba illa iya kare wannan wasu wani abu ne da yake da ake da akan bujo shi daga guda da so daya idan aka ce kuwa kullun zan zan baka cinka da shanka wani rana guda daya ka zo ka dan jaraba shi sai ka dan bata lokaci so ɗaya so biyu haka ai ba za a ce fa ka saba alƙawarin ka ba to dan dan rana ɗaya biyu Allah ta'ala ya yana sai ya ƙara ma annabi shi daraja sai ya bari aka taba jikinsa saboda ya fahimci cewa wannan aiki da aka aiko shi da shi da aka aiko shi da shi na isar da annabta inna samliya laka qawla thaqila to wannan babban aiki ne da dama ana samun kashewa ana samun cutarwa a tare da haka da haka da aka taɓa manzo Allah kaga wannan bai taɓa annabtan shi ba to shi ma yanzu haka da aka mishi sihiri ya zama na cewa yana ƙara tabbatar maka gaskiyar annabcin manzan Allah shi ne wato da aka taɓa shi kuma da aka taɓa shi wannan abin sai ya kasa yin tasiri a annabtansa da kuma wato abubuwan da zai hana shi wato isar da saƙon shi na yau da gobe na annabtansa sai kawai ya taɓa wani ɓangare na rayuwarsa shi ma kuma wasu lokaci daga bakon Allah ta'ala ya saukar da ya saukar da abin da kuma ya zama masa waraka kuma kaga wannan sai ya zama da ma mu alheri ya zama da alheri dan gashi Allah ta'ala ya kawo da kulaguzai kulaguzai da kuma su muke karantawa idan mun karanta shi kenan Allah ta'ala ya bada katangan karfe da waɗannan shidanu saboda haka diya da aka samu al'ari aka akwai hukunci guda daya akwai hukunci guda daya amma sai aka samu wani abu ya gito a ranar sai wannan hukuncin ya nemi kaman ba zai bi aiki ba to wannan al'arimul nadir wannan baya ce a cewa kuma wannan hukuncin ko ya kau saboda haka Allah ta'ala lalle yana nan yana kare annabinsa yana kare annabinsa kuma yana nan bai saba alƙawarinsa ba sannan kuma su da suke cewa su da suke cewa wato wai dan me za a ce wasihi ya kama ma'aiki ai wannan sai zama wato ai kila ya faɗa sura ba sani ba wannan su alhali sun manta a qur'ani wannan ayi hadisi ne ma amma a qur'ani gashi dan Allah ta'ala ya bada labarin mazhabin fir'auna ya bada labarin mazhabin fir'auna ya kuma Allah ta'ala ya ce kuma gashi sun sihirce idaniyar mutane daga cikin waɗanda suka aka sihirce idaniyar wasu hada annabi Musa shi maza Allah ma shi ai ya taba shi tsakanin alaƙa shi da iyalinsa ne shi kuma annabi Musa so suka yi su kawo mishi tarnaki a mu'jizansa so idan ana so wato wannan abin ya zama kaman ya rage martaba na annabta to shi ma annabi Musa ai wannan sai ya rage masa annabta martabarsa to in dai bai rage maka ko bai kamata a ce shi ma manzo Allah wannan abin ya rage masa ba saboda ai gashi mun faɗa aya fa idza hibalu wa isiyum yukhayyalu ilayhi min sihrihim anha tas'a yukhayyalu ilayhi ilayhi ay ila Musa yana nuna a ta ganin ido wato kamar sun sihirce shi ma idan annabi Musa abin da ya faru kenan kuma daga bayan sai gashi Allah ta'ala ya bada labarin ma shi ma ya tsorata فأوجدت في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى فألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يدرك الساحر حيث أتاه Allah ta'ala ke faɗa cewa fa autat bi nafsi khifatan Musa annabi Musa shi ma sai da ji tsoro kaga to zai ji tsoro shi ma bai ga abin da aka gani ba ya gani ne abin da aka sihirce mutane sauran mutane shi ma aka ya gani ya ga alama kamar ga su ga su suna san macizai suna tafiya sada kaga wannan bai zama ya zama matsala a wajen a wajen wato annabtansa ba to dan me ne zama matsala dan an ce amma matsala sai yi a yake ce Allah ta'ala daga bayan ta kai masa wahayi la kullu la takhaf innaka anta ta'ala wa alqi ma fi yaminika talqam ma sana'u daga baya kuma abin da zai faru shikenan abin da ya faru sai zama ubangiji shi ya bashi nasara kuma Allah ta'ala kaga Qur'ani cewa ya falan ma alqaw saharu a'yunan nas wa sahabuhum wa ja'u bi sihrin 'azim Allah ta'ala shi da kanshi yake ya siffanta sihirinsu da sihiri mai girma kuma yace gashi sun sihirta idanuwan mutane daga cikin waɗanda suka sihirta idanuwa akwai annabi Musa to inda wannan bai zama shi ba idan kuka ce wai saboda kawai hadisi ya zo ya sha hankali ku za ku share shi wannan ayar ta ma sai a ja share ta sai a ja share daga shi an ce falamma saharu falamma alqaw saharu a'yuran nas wa sarhabuhum wa ja'u bi sihrin adhim Allah ta'ala haka ya faɗa fa idza hibaluhum wa isihim yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a fa awjata fi nafsihi khifatan Musa wannan ayoyi sai a ja share su amma an tabbatar da su kuwa to dole kuma a tabbatar da wancan saboda tuhuma ma wato aji cewa kila ta taba annabta ma a tafi an fi samu ta a wajen annabi Musa akan annabi Muhammad saboda manzo Allah shi ba a taba samu ya wani ya taba kawo shallaki a wajen a wajen wato wajen isar sakon sa ba shi ba annabi annabi Musa wajen isar sakon nasa ne mu'jizar da Allah ya bashi shine wani ke cewa wani kwaikwaya in ba dan ubangiji ya ya shigo lamarin ba gashi kana gani hali ma tsoro ya ji shi ba to da haka wannan bai zama ba zai zama matsala ba wato usulubi na ubangiji ubangiji yana da wani usulubi da yana tauta sunna da yake gudana a kanta idan yana son wato ya dauka gaskiya yana son ya dauka gaskiya sai ya bari makarata su gama tattaro karfin su waje daya sai sun gama tattaro karfin su waje daya wani lokaci ma zai iya bari a taba wawalin sa ko malami ko kuma annabin shi kansa daga baya kuma shi kuma ubangiji sai ya dirka ke wannan wannan ƙaryar sai ya dago gaskiya a kanta haka kuma ubangiji ya faɗa yake cewa ban naqdu bil haqqi ala al batil bal naqdu bil haqqi ala al batil shine muna wato wurgi da gaskiya ta danna ƙarya fa yadnahu fa idha huwa zahiq sai ya zama ya tayi kwatsa da wannan ƙaryar sai wannan ƙaryar ta zama ta bushe wannan duk abubuwa ne suke faruwa sannan kuma banda wannan idan suna magana cewa wai idan an taba dan kawai an yi ma matsala sai wanda zai taba wa kamar annabtansa to wanne fi zafi akan cewa diyayen da aka aka yi ma wani annabi wahayi sai wani shidani ya zo yana tambaye shi sake-sake saboda yana son wato ya zama ya bar wahayin Allah ya dauki shi nashi wahayin Allah ta lafa fala wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytan fi umniyatihi ba mu taba aiko wani wato annabi ba kafin kai ko kuma wani manzo ba illa idza tamanna face yayin da yake karanta wahayin da aka saukar masa alqa shaytan fi umniyatihi wani wani shaytani zai zo yana mushi sake-sake yana son ya kawo wani shubuhi a cikin wato ko da ya kawo shugoyi a wajen mutanensa ko kuma shi ma ya dinga gani cewa kaga duwa gani kullum sai an masa wahayi da kuma ya san Allah ke ke aikowa kuma ya san akwai jibrilu ba su bari ba ana wani yazo ya saba galaba kan manzon Allah kan wani manzo daga cikin manzon Allah amma dai haka bai kira tsammani ba za su dinga zagaye zagaye wato annabin Allah ko manzon Allah suna kan su ya dauki shugoyi shi ma saboda ya bar wa'ayinsa ya dauki wannan Allah ta'ala yake cewa fa yasakhu Allah bayan shaytan sai Allah sai share wannan abu da shaytan ke ke tunkudawa ke sawa kuma yahkimu Allah ayati ta'ala tabbatar da ayoyinsa wallahu wallahu alimul hakim to kaga waɗannan waɗannan ayoyi ai suna nuna cewa dan an yi manzo Allah sirri wannan bai zama ya ya zama mashi wani wani wani wato gazawa ba bal girma ya kara mashi ba saboda me yasa ya kara mashi girma gashi bayan wasu lokuta kawai yana nan ba zuwa ya je ce zo a je a kamo wannan din a zo a kashe shi ba ko kuma a zo sai ka kare sihirin a kawai jira yayi ya kanta gulaguzansa kuma gashi sai suka tafi kuma wannan ya zama sira ta alkhairi ga mutanensa sai ka yanzu yayin da kai ma kake jin wani alama cewa ko wani ya ce maka wani samu ku ka je ka gani kyale shi ka je ka ta tiftif ɗinka da gulaguzanka insha Allah ta'ala wajen aiki ne rumfanka ne ko wane ne wane ne wane ne wane ne sai dai kana kana duba saboda ubangiji ya riga ya gama ya gama da wannan matsalar ya riga ya gama babu maganin asalin maganin ba sanan a ulawuzin da muke karantawa saboda ka ga magana ce a ce manzo Allah sihiri bi ciki ba wannan bi taso ba duk wanda ya faɗa wannan magana to ya sa amma ahlus sunna wal jamaa kowane ne shi kuwa wanda wasu su daga cikin malamai kamar al-isrababi kamar su ibn halal zahiri suka saba ba da sunna a wannan babin kamar su al-jassas wanda sai dai mu ce Allah ta'ala ya yafe musu amma yanzu zamanin nan ne yanzu har yanzu suna suna suna kokarin su ce ma su su musu da wannan abubuwan ba bal suna ma kokarin cewa ma su ba tasiri aljanna su musu da shi ba to wannan kuma su ba su da wani wasu wasu magabata sai mu'tazila su mu'tazila su ne asalin dama masu cewa su musu da wannan abubuwan ba gabaki daya to kaga iyaye da muke zama waɗanda suke suke musunna tallaki su su ne wato salaf ɗin shi magabatan shi to kaga shi bi isa salaf ke na waɗannan mutane Allah ta'ala ya kyauta to inda mun gaba da wannan matsalar za mu yi magana kan yanayin da aka dinka samun sihiri a a al'ummai da suka zo tun kafin mu a al'ummai da aka dinka samu suna yin sihiri sihiri kamar da na san abu ne sananne ga kowannen sihiri ba wai aka fara shi ba sihiri kusan ya yi shekara malamai manazarta suna cewa ya fi shekara dubu ana yi don haka ba yanzu ne aka fara yin sihiri ba musamman sihiri na wannan astrology sihiri na taurarin nan shi ana cewa wani shekara shi dubu uku ana yi yanzu to da haka ba wai wani abu ne da da yanzu aka fara shi ba balle wani ya ce wai yanzu wai wani na magana akan abu da bai sani ba a wannan da ba kuma akwai littafin su har yanzu kuma akwai littafin su ko a kasar nan akwai littafai da ake karantawa ana ana karantawa ana koya ta wannan littafai ga masu yi wannan tsatsaban akwai wannan littafai wanda suka suka dade suna yin wato sihiri mu a cikin wato a daga memorial time da ake da shi dai shi ne wato mutanen babila mutanen babila su ne can kasan iraki wanda annabi annabi wato ibrahim ya ya dake ba ba dadi da su bayan ya bar iyayensa ai ya je babila ya sami suna bautan gubakka to kuma daga cikin bautan gubakkan da suke afuwa suna bautan alkawati taurari da sauransu to daga cikin abin da kuma suke yi kuma ai sun hada fa da sihiri da kuma da masali wannan ba shi da addinin su ba daga baya suka rike da shedanu suka zo suka sa musu abubuwa banda su kuma akwai kashidaniyuna da kuma kaldaniyun kaldaniyun sune ayan kaldiyan sun nan da sauransu duk dai mutane ne waɗanda yan da da suna da wato habara sosai suna da wato civilizations amma kuma sun kuma hada da da sihiri su mutanen babila nan da da annabi ibrahim ya dauki ba da su asalin su ba wai ba wai ba wai mato ba tsafani ba ba kuma mushrikai ne ba a su asalin su masu tauhidi ne asalin su suna tauhidi wato akwai koyarwa na sama da ya je musu su to da haka su sai zama suna wato ana kira sabi'a a Qur'ani akwai asabi'u na aiko to su waɗannan asalin su suna kan tauhidi ne asalin waɗannan mutane ba shirka suke yi ba daga baya ne bayan wato su waɗannan sun shuɗe sai aka zo shedanu suka zo suka riya musu cewa ai waɗannan abubuwan da ake da iyaye kuke bauta ai waɗannan al'ajira musamawiyya ne waɗannan wata taurari na sama kawai da kuma halittu na saman nan ku ce wa bautan su kuma suka dinka hadawa da sihiri daga baya so da kaga akwai akwai wato muwahhidu sabi'a akwai kuma mushriku sabi'a qur'ani ko kowanne ya zo ya rarrabe mana su duka duka daga baya almuhim da su waɗannan mutanen babila su su ne wato annabi annabi wato ibrahim ya je wajen su shine ka can Allah ta'ala ke cewa falamma janna alaihi layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afili falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala in lam yahdi rabbi la akuna min al-qawmi ad-dallin فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي فلما افل قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين annabi annabi ibrahim yake kafa musu hujja yayin da ya ga tauraro sai yake cewa to kowane ne zama ya zama ya zama ubangiji na ne to yayin da ya gushewa abin da kike nuna musu inda yana gushewa to kaga to ran da bashi kuma in ya gushe kan gobe in wani abin same ni to wa zai kare mu to kaga kaga ake an yi aikin banza ya kafa musu hujja daga baya dai a wato suka ci gaba suka ci gaba da rikaniyansu to to wannan kamar da na faɗa shi ya je samu mushriku sabi'an ne ya samu mushrikansu ne amma akwai wannan wata mudakala ce kaɗan kawai zan yi anan akwai ƙur'ani da ya zo ya rarrabe saboda akwai waɗanda yanzu sun je sun dawo da kimakiman hulna sun ma zan furfiso shi yanzu suna ƙoƙarin cewa sabi'a da waye da mushrikai da waye ba sai sun bi shari'a nan muhammadu ba wai ba sai sun bi shari'a nan muhammadu ba kawai idan mutum shi ma ya je dinga bauta ma Allah haka nan kawai shi daya zai iya shiga aljanna ka san wanda ya je ya ce zai kanci addini amma ba ba ko masar ba an aka je akan dawo da irin matsala balle balle mutum je can garin turawa wai ce zai karanta addini islamic studies ko wani abu zai shi zai karanta ka je ka je can garin turawa ka je ka karanto shiri ta kuma ka zo kana kawo mutane wani wani kai wani yayi jika da kai afwan wani kai jika da shi yana jin kana fadan barambara banka kana jin cewa akwai waɗannan mutane ko kuma wasu wasu kafiran Najeriya ko wani abu suna in suka mutu suna yin kyauta suna yin alheri su ma suka suna bauta ma Allah za su shiga aljanna ayan idan ka duba aya ne guda biyu Allah ta'ala ya kawo mana akwai aya guda ɗaya da na biyu ɗaya cikin sautul baqara ɗaya kuma cikin sautul ma'ida akwai kuma guda ɗaya da take cikin sautul hajji ta cikin sautul baqara da ma'ida yana yin magana akan muwahhidu sabi'an ne wanda su kuma suna tauhidi na ɗan farkon su da ma koyarwar sama ya je musu suna tauhidi Allah ta'ala shine yake cewa innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiuna والصابئون والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر Allah ta'ala yake cewa idan ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani walladina hadu da wanda suka ce su yahudawa ne wannan sara da da sara wasabiina da kuma sabi'awa sabi'awa ana ana magana waɗancan masu tauhid man amana billahi duk wanda ya imani da Allah ta'ala wa yawmil akhir ranar karshe wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim ya aiki nagari to Allah zai bashi ladansa wajen Allah ta'ala wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu wato babu wato bakin ciki babu tsoro ran tashin kiyama kaga anan Allah ta'ala sai shirta cewa zai ba kowa da kowa ladansa amma dai ya faɗa cewa sai wanda ya aiki nagari kuma ya imani so da kaga nan ana maganan waɗanda duk suke da wani koyarwa na sama ne su ake magana kawai su anan ba ana magana wani halatta maka wai kace wai kowa da kowa ma yanzu a Najeriya da wanda shigo karkashin tutan ai maza da ya riga magana ya ce duk wanda ya ji labarinsa mai imani da shi wata ya zama kafiri ya riga ga magana kuma kudari ya riga ya gama yanke ba wannan hukunci ya yi yanke mishi hanzari in ba haka ba da sai ya bar ahlul kitabi su ma akan haka ai sai ya bar su sai ya yi kiransu amma kaje ubangiji kiransu yake na cewa su su imani ayan kuma da take magana kan su kuma mushrikan sabi'awa shi ta suratul hajj inda ladina amanu ladina hadu wasabiina lalle wanda suka yi imani da wanda suka zama yahudawa da sabi'awa wanda sara da nasara wanda majus da kuma wanda suke majusawa mutanen farisawa da sauransu walladina ashraku da kuma su ma mushrikan maka baki daya da kuma mushrikan larabawa baki daya duk ba su waɗannan adido suna rigima ne ba akan akan akan addini ai rigima suke kan addini wani na cewa bauta ma Allah shi daya wani na cewa shi bautan guda uku za a yi wani na cewa Uzairu dan Allah ne wani na cewa kaza wani na cewa kaza wani na cewa shi zai bauta ma wato wato rana da wata baki daya to ubangiji sai taro sai ce dukkan ku ba kuna rigima bane sai ka cewa to inna allaha yusulu bainahum yawm al-qiyamah lalle Allah zai raba musu gadaban tashin kiyama za a ga wane ne mai gaskiya waye mai ƙarya inna allaha ala kulli shay'in shahid lalle Allah ta'ala halalce yake ga komai ga kowa kuma to kaga anan ana su ba wai an karara su akan abin da suke yi bane sabanin shi wanzu wanda yanzu yake tsammanin cewa wai yanzu kamar an ba sabi a wannan kamar an ba su dama ne ina kamar ba yanzu kaida kamar Najeriya an ba su dama za su yi musu abubuwa da kuma su samu sha wani wanda ya faɗa haka duk girman shi ya sa kiki ban hula amma kaga yaro ga gani dan ga gani zai dinga ganin shi ko yana mishi dariya ya san bai fanci Qur'ani ma baki da balle ma sunna almuhim dai daga cikin waɗanda aka samu suna yin wata sihiri su ne waɗannan wato sabiyawa mushriku sabiya suna bauta ma alkawakibu sada waɗannan nine planets nan da ake da shi seven planets guda bakwai ne bakwai ne ko tara ne takwas tara ne takwas to za ba iya ne ba amma dai alkawakin ba sani ba alkawakin su ne planets ko kuma su ne taurarin amma akwai alkawakin saba akwai su guda bakwai da su waɗannan su mutanen su su bata mushi suke yi sun zama sun fece wajen ilimin taurari astronomy amma kuma sai suka kuma kuma suka haɗe shi da ilimin bokanci na astrology din wannan kuma ba wai hata ma a girkawa an samu wannan akwai ptolemy wannan malamin girka kusan shine father of astronomy at the same time kuma father of astrology shine ya hada su duka guda biyu saboda haka zai da wahala baya shekarun baya karnukan baya a samu wanda yake ga astronomer ne amma hobi hada kuma wannan astrology an samu amma ba su da yawa ba su da yawa saboda yanayin yadda abin daga baya ya haɗe to yadda kuma su waɗannan su jama'un na duniya suke yin sihirin nan za ka samu wato mataki-mataki ne ba wai shedanin ba yadda suka batar da su ba wai sun batar da su lokaci ɗaya ba akwai waɗanda su da matan su ba su da ba su da wani civilization na zo a gani kuma sun yi nesa da koyarwa annabawa to su waɗanda za ga kawai galibi sihir da suke yi sha'awa gani rufa'ida ne kawai da kamar muna hausawa da kafin mu yanzu wannan shirin ya zo mana zaka gani tunda mu da ba mu da hadara arika ba mu da wata hadara arika ba mu da wata irin ancient civilization din nan sosai zaka ga dan abubuwan da ake da wuce bori ba bautar tsumburbura dodo tsabi kaza kaza da sauransu ai duk wannan bai mutu wannan ba to kuma a hakan su shedaru da ma kuma inda zaka gane cewa su shedaru yanda suke su ba wai ya dame su ne ka dinga yin wasu wani ilimi mai kalmasa ba dama wani ilimin ilimin banza ilimin boje ne su abu da ya dame su shine ka zama too submissive to them ka mika musu wuya shikenan to da ko yaya dai in ka dan musu wasu abubuwa za su biya maka bukata to idan al'umman ku sun an samu su kuma ba ruwansu ba su ba su damu da ilimi ba kuma ba su damuwa da kuma koyarwa annabawa kawai su ne suna rayuwa da irin simplicity rayuwa na basiriyar rayuwa mai sauki to kawai za su je kawai yar wani wani dan boka ne kawai za a samu dan ga ganin abun yayi kawai zai ga aljanna suna biyan masa bukata kuma shi kenan haka zai tara zai tara yawa shi kuma cikin bala'i cikin kuma cikin kunci to kaga a nan su ba a kawo su wani ilimi na musamman ba abinda kawai ake bukata shine kawai in yaji zaka iya to zaka iya shi kenan shi kenan sai ya ci gaba da yin wasu abubuwa yana yanka musu abubuwa kuma yana bautan shi shi wannan wato ya kuma ya ce kuma su kulla kawance da haka suke yi sai ce bari mu kulla kawance ni da kai shi aljanin da shi bokan su kulla kawance ba san me ake a kawancen ba ko in ce an san fasikanci da suke yi da kawai ba na abu to haka ake yi dan kankanin abu in ya karanta shikenan sai kaga an samu wato na duk lokaci yake eh to to ai ba ko sai mu sai mu samu wajen tsayawa insha Allah wato dan kankanin abu idan idan aka yi sai kaga kawai shikenan sun biya musu bukata to wannan kaga sihiri sihiri su mai sauki ne to in kuma aka zo aka samu su kuma mutane da aka samu su kuma suna da wani burbushi na ilimin sama wahayi sannan kuma sun hada ma ila da wannan suna da wani civilization mai karko wataƙila su sun fahimci sun fara fahimtar ilimi sun fahimci cewa wannan ilimi da na kimiyya ba tsantsan shi in aka zo kace za ka kawo su kulle su ba su je da shi ba to irin wannan ne su kwace ɗarin za su kawo musu waɗannan irin mutane su ko wani abu za su zo musu ne da wata hanyoyi da tunda su suna da wasu kriteriya wasu abu wasu ma'auni da zai ba su da sun ga bambanci tsakanin zane da abawa tsakanin gaskiya da ƙarya to kuma su kawo shi wasu ilimi ne wani ilimi za su kawo musu mai dan wahala wanda za a je a ce sai an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza saboda ka gane abin da wahala amma duk ɗaya ne da wancan duk ɗaya ne ba wani ba wani wahala ne da shi ba wani abu ne ba amma dai an ba an ban maka shi saboda shi wani ilimi za ka gani kamar ilimin taurarin nan ga wanda yake zuwa yana gani yadda za ka gani dan wahala za ka ga da wahala kuma in ka je ka yi kana da tsayin dai ka fara yi practical abin sai ka gaya ce shi ba ya kama abin yana yi haka za ka yi na ka ga yana bai ba to shi sun shiga ciki dole ka ga yana yi a kuma sai suka daura abin da wani ilimi mai dan wahala saboda da ai kai kai yanzu kana da qur'anin ka kana da sunnan ka kana da koyarwar malaman ka kuma kila kana da civilization a inda kake rayuwa ba zai yi ka maka wani abu basiti ba yace ai ka zai ka zama kazami ko kai wani kaza kai kai wani kaza duk ba zai ba ka ba ka yadda ba amma ya ka maka wani ilimi mai dan wahala to yasa zaka yanta wannan shine abin da suke suke fada insha Allah za mu sake yin magana kan wannan shi sa ga masu masu masu towa ƙara suna suna mutan shi dan yanzu ana ga su kawai yanzu ba su su shedanin ba su damu da su sosai ba saboda ɗan shi ha kawai in suka samu a zuciya ya isa to kirin ha kawai aka sa ga suna bauta mushi dama shi dan abin da yake nema ba bautan yake so ba to shi ba kawai ya ishe shi saboda haka shi wannan kaga ba zai bata lokaci akan sa ba amma kai yanzu da kake da addini kake da kaza kake da kaza kake da kaza kai yanzu zai kawo wasu abubuwa da ko kuma wani wanda yake a, shi ba addini ke da shi ba amma shi ya yana da ra'ayar kaura ilimin sa da yake yi ilimi na na kimiyya ko abu da ya kama da wannan to wannan shi ma sai a zo za a zo mishi tun ta hanyar wannan ilimin da ta wata wannan kuma hanyar shi aka zo ma mutanen a, yahudawa da da ta kafirce ma annabi musulman daga baya a ta wannan hanya aka je musu aka aka zo musu da shi insha Allah in Allah ya da wannan maganar bai kare ba ya hakuri watakila wato karshen karatu da zamu zai zama shine na gaba kafin mu shiga cikin mu cigaba da karatu in Allah ya da cikin littafi amma dai muna son a fahimci waɗannan abubuwa kuma babban abu sa nake yin wannan matashiya mai yar tsawo saboda wasu abubuwa saman ganu ta kaifin da nake son mu faɗa game da halin da muka samu kan kasar nan mu na Hausa wasu da suka zo suna cewa su za su su malamai ne kuma suna yin wannan sihiri din amma kuma da sunan addini suna ma bauta ma Allah kuma ma da wannan abu wai bautan Allah suke da wannan abu inda kawai mutum zuwa yake yi kawai ya zama dan bana bakon sa abin sa kawai ya ya je dajin sa yana ya ta kunsa kaga ba mai damuwa kowa san wannan sihiri kafirci ne a Qur'ani wannan ba sai ka sha wala ba amma yanzu wannan an zo an rika an rikita wasu wallahi akwai wanda in ka zo kana gaya musu musamman mata sai su ta ai su ma suna jan ayar kuma kullum sun yi wuridi ana gani kullum sai sun yi wuridi kuma kullum sai sun yi wasu abubuwa gashi ana ganin suna wasu ibada da suna addini wanda suke yi sadaka ba ka zai wani mutum ya zo ya ce zai wasu abubuwa da suna addini ya ce za a kyale shi dole da waɗannan abubuwa dole ya sa muka shiga cikin abin da malamai suka faɗa a cikin littattafan su ma wasu daga ciki mun shiga saboda babban kaɗo waɗannan abubuwa a gane fanko suke kuma mutum musulmi ne a gane musulmi ne in kuma arne ne ba ya fita musulunci a hasani ya fita musulunci wannan a kyale shi kawai a kyale shi su kare ya ɓata mutane lokaci kai zai ɓata mutane kuma addini abinda muka tafi Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh